مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله من الطبيعي جدا إذا تقدم أحد لخطبة ابنتك أن تسأل عن حسبه ونسبه ووضعه وأمره وماله وحاله ولا غرابة في ذلك فهذا حق طبيعي وقد أكد الإسلام هذه الفكرة بل وحثنا أن يقبل صاحب الدين ولا يرد فصاحب الدين لا يظلم إذا غضب ولا يهجر بغير سبب ولا يسيء معاملة زوجته ولو رد صاحب الدين وأسيء الاختيار كانت كارثة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وإذا كان هذا التحري حفاظا على حق امرأة واحدة مواطنة واحدة فما بال فما بالنا في حق مجتمع بأكمله إخوة الإيمان نحن نقترب أيام, أيام الانتخابات العامة في هذا الوطن المبارك قالوا في أهميتها وخطورتها ما قالوا فيها الكثير من المرشحين كل يعرض نفسه وفكره وبرنامجه الانتخابي ألا يستحق الأمر أن نبذل قصاري وسعنا في الوصول للأنسب والأكفأ ولنترك ما شاع هاك ابن عمي ولا بد أن أعطي له صوتي وهذا من بلدي وثالث يبرر قائلا ولكنه قريب دعونا من هذه المنتنة فإنما جاء الإسلام ووجد أهل الجاهلية يتعصبون لقبائلهم يفتخرون بها فنهاهم الحبيب صلى الله عليه وسلم عن هذه فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذه العصبية الكريهة فقال دعوها فإنها منتنة عباد الله دعونا نتعلم الدرس من هذه الفتاة التي تربت على العقل والاتزان تعلمنا قوائد الاختيار من خلال حديثها لأبيها حين قالت له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ميزان دقيق ومنهج وثيق في الصفات اللازمة في من يختاره الناس لمصالحهم وشؤونهم وخاصة إذا كانت هذه المصالح عامة فإن مسؤولية الاختيار تكون أعظم هذه صفتان لازمتان لكل من أراد تحمل المسؤولية أن يكون قويا أمينا يكون قويا أميا قوي بكل معاني القوة قوي العقل والمعرفة قوي الرأي والتفكير وقوي الجسد وقوي القرار يأخذ الأمر بقوة كما أمر ربنا نبيه يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة ثم لا بد من الأمانة أمانة يحافظ بها على الأموال والأعراض وبالطبع على الدين أمانة تجعله مؤرقا ليل نهار قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله في كتابه السياسة الشرعية بين الراعي والرعية فإن الولاية لها ركنان القوة والأمانة فالقوة هي القدرة على أداء المهمة الموكلة إليه وتحمل المسؤولية دون إخلال بالواجبات المطلوبة والأمانة هي المحافظة على أخلاقية العمل ورعاية مصالحه وعدم التقصير أو التفريط في الحقوق أيها الأحباب بعث الله عز وجل جبريل عليه السلام في أكبر مهمة أرسل بها رسول بأعظم رسالة حملها رسول إلى أفضل وخير رسول وهي النزول بكلام الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم واختار لهذه المهمة القوي الأمين إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يولي أحدا على أمور المسلمين إلا من كان قويا أمينا فمع تزكيته لأبي ذر رضي الله عنه حيث قال ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر لكنه لم يستعمله على المسلمين لأنه ليس قويا في أمور الولاية فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فلا مجاملات في إدارة أمور المسلمين فليس يتولاها إلا القوي الأمين فيا أيها الناخبون إن من, من, من تضييع الأمانة اختيار غير الكفء كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة يا رسول الله فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة الحديث أخرجه البخاري فإياكم أن تصوتوا فإياكم أن تصوتوا لقرابة أو صداقة أو مسلحة فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين فاعلم أيها الأخ الكريم الصوت شهادة وتزكية وأمانة والشهادة لها مكانة خاصة في الشريعة الإسلامية والقانون فيجب وضعها في موضعها فالشهادة إما أن تكون شهادة حق يؤجر عليها صاحبها يؤجر عليها صاحبها في الدنيا ببركة من المال والولد وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أو تكون شهادة زور وبهتان لم يرد بها صاحبها وجه الله تعالى وإنما أراد المجاملة والمحابة أو أو الاستجابة لنداء القبائل والعائلات أو خضوعا لإغراء الأموال والوعود وأنت أيها المرشح تذكر أن هذه المناصب تكليف وليست تشريف وإياك إذا لبست بشتك أن تعرض بظهرك لمن رشحك وأن تنكر فضل من انتخبك وأن تنشغل بالاجتماعات والمناسبات والزيارات والوجاهات عن مطالب الناس فإن كنت اليوم مسؤولا فغدا ستكون مسؤولا عباد الله وأختم حديثي بقصة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد عليه رحمة الله حين دخلت عليه امرأته فاطمة فوجدته جالسا في مسلاه معتمدا يده على خده سائلة دموعه على لحيته قالت يا أمير المؤمنين ألشيء حدث قال يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحمرها وأسودها فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والغازي المجهود والمظلوم المقهور والشيخ الكبير وذي العيال الكثير المال والقليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة وإن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت ألا يثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو ذات تتوناني أكم موضوع وزام زابا شيني موضوع زام تتوناني إن شاء الله تعالى waye za mu zaɓa amma ɗan uwana mai albarka ka kwantar da hankalinka a kame da wukar idan ka zaro ka kuma yayyafa wa ranka ruwan sanyi idan ya fara tafasa domin ba sunan wani za mu ambata ba ba ko wata shakhsiya za mu ware mu ce ka zaɓi wani ba illa iyakaci riga ce kawai za mu ɗan kamar wuya ba ana duk wanda ka ɗauka karata wata shige shi to shi ne idan an fahimta da kyau siffofi ne za mu faɗa insha Allahu ta'ala wanda duk siffofin suka dace da shi to shi ya fi cancanta mu zaɓe shi a matsayin wanda zai jagorance mai shugabance mu yan uwa masu albarka abu ne da yake sananne a wajen kowanne ɗaya daga cikinmu ɗan ƙaramin misali shine duk lokacin da mutum yake neman 'yarka ko ƙanwarka ko wata wacce kake da alaƙa da ita da aure yana nema ka ba shi amanarta ta kasance ƙarƙashin kulawarsa ba ka ɗaukar ta haka kawai ka miƙa masa ka ce je ka a'a sai ka yi bincike sai ka yi nazari sai ka bibiya waye shi waye mahaifinsa me sana'arsa me yake da shi waye me ɗabi'unsa su waye yake duk sai ka bincike waɗannan abubuwan me dalili saboda kada ka danka amanar yarka ko wacce kake wakilci a wajen wanda bai dace ba dan uwana masu albarka addinin musulunci hatta a wajen fagen aure bai bar mu ba sai da ya ba mu ka'ida amma yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda kuka amince da addininsa da ɗabi'unsa kyawawa sai annabi tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi ku bashi auren yanku idan ko kun ki ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitintunu masu yawa da barna za su baza a doron ƙasa saboda ana tsammani mutumin da yake da addini zai ƙoƙarin kiyaye mutuncinta idan ya fushi ba zai ci mutuncinta ba ba zai abin da bai dace ba to ƴan uwa wannan shi ne abin da addinin musulunci ya ce ka yi ba laifi bane don kai binciken wanda yake neman auren yarka bar ma abu ne da aka bukata a yi to kada ka manta wannan mutum ɗaya ne za ka ɗauka ka bashi amana amma kake bincike kake bin diddigi kake zuwa layinsa bai sani ba kake tambaya unguwarsu waye shi ina kuma mutumin da za a ɗauki amanar mutum miliyan ɗari biyu a bashi ina kuma mutumin da za a ɗauki amanar mutum miliyan ishirin a bashi shin ba shi ya fi cancanta a yi masa bincike da bin diddigi sama da wancan ba shi ya fi cancanta yadda addinin musulunci ya sa baki a neman aure ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulqahu ka ji hankalinka ya gamsu wannan yana da addini yana da ɗabi'u na gari ka ɗauki ɗanka ka bashi shin kana tsammani addini ba shi da abin da zai ce wajen kuma da zai jagorance ka wanda zai kiyaye sallarka ya kiyaye addininka ya kiyaye mutuncinka duk abin da yake da alaka da rayuwarka yana da alaka da shugabanci yanzu kana ji addinin musulunci ba shi da ta cewa akan wannan ko shakka babu idan wannan shine tunaninka wannan kuskure ne baka canza tunani yan uwana masu albarka kamar yadda muka sani cewa muna dab da zaɓe mai yiwa insha Allah ta'ala kwana takwas masu zuwa za a yi zaben shugaban ƙasa da ɗan majalisar tarayya da kuma na sanatoci gaba ɗaya kowane ɗan majalisa ‘yan uwana masu albarka da kowane shugaba sun yi kamfen sun gaya wa mutane abubuwan da suka tanadan musu da abubuwan da suke ƙoƙarin yi musu idan sun samu dama to irin waɗannan ‘yan uwa lallai ya kamata mu sa tunani mu yi hangen nesa wajen mu ɗauko wanda zai iya ciro mana kitse daga cikin wuta wajen wanda zai iya ɗauke mu daga ɗabi'un ko daga halin da muke ciki na kunci da matsi mu nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki mu dawo cikin inuwa lallai uwana masu albarka sai mun kyale siyasar jahiliyanci sai mun kyale siyasar maguzanci sai mun raba da siyasar a ƙabilanci da ɓangaranci da abin da yake kama da haka sai mun dubi gaskiya mun ga waye cancanta mu ɗauke shi lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya zo ga Allah maɗaukakin sarki ya turo shi ya samu larabawa suna da wani abu na asabiya eh suna da matuƙar kishi ko kuma in ce ƙabilanci in kai ba ɗan nasu bane to ba sa yi da kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu faɗa ya ce da'uha fa innaha muntina ku bar wannan abin abu ne da yake ƙazanta ce wari yake yi ku bar shi ku bar ƙabilanci addinin musulunci shi ya haɗa ku saboda haka ku rayu akan addinin musulunci ku bar ƙabilanci saboda haka kabar jami'iyanci kabar bangaranci kabar kaza cancanta muke bukata yanzu yan uwa cancanta muke bukata a matsayinka na musulmi kana da 'ya'ya kana da jikoki kana da ɗanne kai kai a karan kanka kana rayuwa wani irin hali kake ciki ka duba wane ne zai iya maka abin da ya kamata yan uwa shi yasa ya kamata lallai mu ban faɗi wasu siffofi daga cikin siffofin da insha Allahu ta'ala idan muka kiyaye su muka kalle su a shugabanni muka zaɓi wanda ya dace da su insha Allahu ta'ala muna kyautata wa Allah zato za mu fita daga cikin halin da muke ciki Allah maɗaukakin sarki ya sa haka ‘yan uwana masu albarka ku biyo ni mu koma cikin suratul qasas issar annabi Musa alaihi salam da waɗancan ‘yan mata guda biyu ‘ya'yayen wancan mutumi me- nagari mutumin mutumin da yake a a garin Madiyana wanda wasu daga cikin malami suna cewa shine annabi Shu'aib amma da da yawa da yawa daga cikin al-muhaqqiquna min al-mufassirin suka ce ba annabi Shu'aib bane bawan Allah ne daga cikin nagartattun bayan Allah da Allah ya aje shi a wannan gari na Madiyana yan uwa kada ku manta lokacin da annabi Musa alaihi salam ya same su a bakin rijiya sun yi turko turko kowa na ɗibar ruwa su sun kema ge- sun koma gefe saboda mutuntaka da kamewa irin nasu ba za su cakuɗe ɗeniya da maza ba suka koma gefe annabi Musa alaihi salam bai sai ce me ke damun ku me ke faruwa suka ce ai la nusqi hatta yasdira ri'a ba ma shiga cikin maza mu yi gogayya da su har sai kowa ya gama sannan ga baban mu tsoho ne shi sa muke fitowa ba zai iya zuwa ebi ruwa ba lokacin da annabi Musa ya musu kyautayin da ya musu ya ɗeban musu ruwa ya ba su suka ga jarumta suka ga ƙarfi dan malaman tafsiri suka ce rijiya ce da sai ƙarfi sun haɗu suke iya ture dutsen da ke kanta amma annabi Musa alaihi salam shi kadai ya ture gugan da sai ƙarfi da yawa sun tare suke jawo shi shi kadai ya jawo shi alaihi salam ya zuba musu ruwa suka ɗauka suka tafi suna zuwa gida suka ba mahaifinsu labarin abin da ya faru sun ga wani mutum nagartacce ba su taɓa ganin mutum irinsa ba nan da nan babansa bai ƙasa abu bai ce ku yi sauri ku je ku dawo min da shi kai ya tafi saboda haka fa ja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana sai babana yana kiranka ya ce ka zo wannan kyautayin da kai mana bai kamata ya tafi a banza ba ya kamata ya maka sakamako annan Musa biyo bayanta malamai suka ce lokacin da suke tafiya da shi da ita da ya fahimci ana iska kamar riga ta tana dan dagawa sai ce bayar Allah da kata komo baya na shige gaba ki rinka min ishara ina ce hanya anan kuma sai ta ga amana yan uwa kun ga can ta ga karfi nan kuma ta ga amana daga shi sai ita amma ba ita ce a gabansa ba saboda yana tsoron Allah madaukakin sarki lokacin da suka je suka tattauna sai ɗaya daga cikinsu ta yi carab sai ta ce ya abatista ajiruhu ya kai mahaifina wannan ka bashi aiki wannan ka ɗauke shi wannan ka dangwala masa ƙuri'a ta ce inna khaira manista ajarta lalle mafi alkhairun wanda ya kamata ka ɗauka a matsayin wanda zai maka aiki wanda za ka zaɓa wanda za ka ɗora shi a kanka shine mai siffa guda biyu ta ce alƙawiyu al'aminu mai ƙarfi sannan kuma amintacce ‘yan uwa waɗannan su ne siffofin da dukkanin shugaba ya kamata a ce ya cika su shekul islam imi taimiyya allah ya masa rahama yake cewa a cikin littafinsa a siyasar shari'iyya yake cewa lallai shugabanci in dai shugabanci ne na gaba ɗaya yana da wasu rukunai guda biyu manya-manya rukuni na farko shine ƙarfi rukuni na biyu shine amana babu kamar su duk wani kwaliti da zaka faɗa ɗan uwana mai albarka zai iya narkewa ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu so zaka duk wata siffa da zaka kawo shugaba ya zama mai kaza mai kaza insha Allah ta'ala idan ka bibi waɗannan siffofin za su iya shiga ƙarƙashin amana ko kuma ƙarfi idan aka ce ƙarfi dan uwana mai albarka zaka ɗauke shi da ma'ana ƙarfi gaba ɗaya duk ma'anonin ƙarfi ka kawo shi ma'ana ƙarfin tunani da hankali ƙarfin hankali yana iya gane menene daidai da abin da ba daidai ba yana iya gane menene mai kyau menene mara kyau yana iya gane menene maslaha menene mafsada don ya dora al'ummarsa akan abin da yake na daidai ya iya yi musu abin da zai amfane su ba abin da zai cutar da su ba wannan karfi ne yan uwa sannan karfi na ilimi ya kasance a fagen da yake yana da ilimin harkar yana iya gane abin da yake shine daidai da abin da ba daidai ba wannan shi ma karfi ne yan uwa sannan ya kasance yana da karfi na jiki yana da karfi na jiki zai iya awa 20 yana aiki bai gaji ba zai tashi daga nan ya je can ya je nan ya je can duk akan kiyaye masala al'umma ba wanda yana gida a zaune sai dai a ga masa abubuwa wannan ba shugaba bane a matsayinka na shugaba wallahi haƙƙi ne akan ka dole ne idan ka dora aiki sai ka bibiye shi dole ne wannan ba wai zaɓi bane ba ganin dama bane kada ka ce na ba wani amana na fita wallahi baka fita ba baka fita ba yanzu kai a matsayinka na mahaifi in ka dora in ka tura ɗanka makaranta ta boko ko ta islamiyya sai ka ce sai kana ɗan naka shi kenan aina tura shi makaranta ya je karatu kana bibiyar me yake yi baka fita ba to ƙarfi na jiki lallai yana da tasiri a wajen shugabanci shin shugaba zai iya awa goma yana aiki ya je kano ya je kaduna ya shiga kudu duk dan ya ga me al'ummarsa suke ciki wanda hali suke ciki wa yake cikin kunci me yake buƙatar gyara a gyara ina ne yake buƙatar garan bawul ai masa garan bawul lalle kana buƙatar shugaba mai irin wani ɗabi'a ɗan uwana mai albarka sannan ya kasance a yana da ƙarfi a na tunani yana da ƙarfi kuma na zartarwa eh, yana da ƙarfi na zartarwa idan ya ce a yi to lallai za a yi idan ya ce a yi waɗanda suke tare da shi za su san lallai da gaske yake idan ba a ba za a ɗau mataki ba ya ce a yi ba wasu da Allah rabu da shi su je su abin da suka dama kuma a ci gaba da tafiya a haka wannan ba shugaba bane yan uwa ba shugaba bane lalle sai ya kasance tsayayye akan aikinsa so da idan aka ce karfi dan uwa ya shafi duk wani karfi da ka sani haka nan dole ne shugaban da zaka zaba ya kasance shugaba ne mai amana ya kasance shugaba ne mai amana da amana da amana da yake da ita zai kiyaye dukiyoyinku ba zai sata ba ba zai bari a sata ba ba zai sama da faɗi ba ba zai bari a yi sama da faɗi ba ba zai handama da babakera ba ba zai bari a yi handama da babakera a dukiyarku ba wannan amana sa ta bashi dama yayi wannan sannan amana sa ta bashi dama ya kiyaye mutuncinku ba zai bari a ci mutuncinku ba ba zai bari a rinka sace ku ba ba zai bari a rinka karɓar dukiyoyinku ta hanyar da bata dace ba ba zai tsora muku haraji da rashawa haraji da da abin da bai kamata ba a rinka karɓar kuɗi a wajen mutane dole ne wannan amana shugaba ita ta taimaka masa wajen wannan ka kana buƙatar mai amana wanda ya san girman amana yake jinjina amana lallai ne ka zaɓi wannan yan uwana masu albarka lallai mu sani cewa wannan siffofi guda biyu da na ambata ƙarfi da kuma amana hatta Ubangiji maɗaukakin sarki mahalicin mu gaba ɗaya da ya tashi zaɓar manzanci zai turo saƙon da yake babu irinsa shi ne saƙon alƙur'ani zuwa ga annabin da babu irinsa shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ya tashi wannan aikin sai da ya kalli waye alƙawi al'aminu shi ne mala'ika Jibrilu haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace innahu laqawlu rasulin kalim lalle wannan faɗi ne magana ce ta manzo wanda yake mai karamci mai girma sai ce zi quwwatin ma'abucin ƙarfi ne inda bil arshi a wajen ubangijin al'arshi ma'abucin al'arshi makinun mai matsayi ne mai mukami ne yana da tabbata a wajen Allah madaukakin sarki sai ce muta'in abin yi wa da'a ne samma a can sama ma aminin kuma amintacce ne kun ga Allah maɗaukakin sarki ya kwatanta shi da siffa guda biyu saboda saƙon da za a bashi mai ƙarfi ne shi sa ya tabbata annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa baya ɗora mutum akan wani mukami na mutane sai ya tabbatar ka tattara siffofin nan guda biyu kana da amana kuma kai mai ƙarfi ne zaka iya duk gaskiyarka duk nagartarka matuƙar baka da ƙarfi annabi baya baka mukami wallahi haka abin yake ‘yan uwa kada a ce wani akwai gaskiya akwai kiyamar lele ka je kiyamar lele ka ta amfane ka muna buƙatar jajirtacce ne yanzu kada a ce wani baya ƙarya ka je rashin ƙarya ka ta amfane ka muna buƙatar jajirtacce ne wanda zai iya mana abin da ya kamata yan uwana masu albarka duk da irin yabo da jinjina da tsarki da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga Abu Dharr Gifari Allah ƙara masa yarda sai da annabi ya ce masa ma aqallatil ghabara ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لحظة من أبي ذر كسا بتتبع أوكر سما بتتبع الرمبا غونا متن ديك ما في جسكي هرشي كما أبو ذر با يقول أنت عند محمد صلى الله عليه وسلم ba a taɓa yace ƙasa ba ta taɓa rufe ba ta taɓa ɗaukar mutumin da yake mafi gaskiya sama ta yi rumfa ga mutumin da yake mafi gaskiya kuma abu zarar gifari ba haka annabi ya ba shaida amma wata rana shi abu zarar gifarin da kansa yake ba mu labari Allah ƙara masa yarda ya ce wata rana na ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ala tasta'milu ni ya rasulullah a bani aiki a bani ciyaman a bani minista a zaɓe ni a bani nima aiki da zan ya rasulullah ya ce sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗauki hannunsa mai albarka yadda kika faɗa ta ya ce ya aba zar ya kai abu zar innaka da'ifun ya ce mai rauni ne kai ‘yan uwa ku kalla da kyau ina waccan shaidar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi ba wannan magana ake ba yanzu zancen al'umma ake yi wancan gaskiya tasa ce amma yanzu ba zai iya rike al'umma ba in ji annabi muhammad sai innaka da'ifun bangaren shugabanci na mutane sai kai kana naga kana da rauni yace wa innaha amanatun so kuma wannan shugabanci da kake gani wallahi amana ce wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama yace kuma ranar tashin alkiyama tabewa ce da nadama ba dai shugabanci bane ba dai abin da kake gani ka tara abin duniya ba kai duk abin da zaka ka samu ka je ka samu amma wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama tabewa ce da nadama kuma wacin tashin alkiyama sai ta zo la raiba fiha sai ta zo dole shekara takwas shekara sha biyu shekara sha takwas idan ma shekara dubu za ka yi ƙarshe dai sai ka sauka in ma baka sauka ba za ka mutu abin ne ka ƙasa idan ka je waccan rana wa inna hayyul qiyamati khizyun wa nadama tana nan tana jiran ka haka annabi ya ga Abu Dharr sai annabi ya ce illa man akhadha sai istisna'i ce sai wanda ya riki wannan shugabancin bi haqqiha da haƙƙinta wa adda allazi alaihi fiha ya ba da duk abin da ya kamata ya bayar na haƙƙinta ya sauke ya daki bayansa da ɗanyen kara saboda mutane su ji daɗi ya matsa kansa ya takura wa kansa don mutane su amfana to irin wannan shine ba ta zamto masa nadama da taɓewar ran tashin alƙiyama ba saboda haka ƴan uwa mu sani cewa shugabanci babu mujamala a cikinsa wani ɗan jam'iyya ta ne wani ɗan garinmu ne wani ƙanin babana ne wane nawa ne idan na ce min alkawari wallahi cin amana ne wannan cin amana ne shugabanci mas'uliya ce da ya kamata ka kalli wanda ya dace ba wanda zai amfane ka ba kai yanzu wanda suke amfanuwa da gwamnatin da ake ciki su nawa ne amma mutanen da suke ji a jikinsu kuma mutum nawa ne yanzu kai menene amfanin kana jin daɗi a ce da babanka da kanin babanka ko da yan unguwarku da kaza duk kuma tana cikin bala'i me amfani da dadin naka kuma kai abin da ka mallaka yayi ba za ka iya wadata duk wanda kake tare da su ba saboda sun yawa amma idan kai kokari aka samar da gwamnati ingantacciya sai ka ga abin da zaka samu alhamdulillah ya ishe ka bayan ya ishe ka ka taimaka wasu sannan wanda duk suke tare da kai su ma kana ganin su cikin walwala zaka ji daɗi inda zuciyarka mai kyau ne kana so kai ma ka zaune na jin daɗi ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa ina masu zaɓe ina masu ƙuri'a a hannunsu akwai aiki ja a kanku na daga cikin cin amana da tozartar da amanar da Allah maɗaukakin sarki ya aje a hannunka shine ka je ka zaɓi wanda bai dace ba ka je ka zaɓi wanda bai dace ba ka ci amanar al'umma ka ci amanar kanka ka ci amanar 'ya'yanka wata rana hadisin abu hurairah Allah ya ƙara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tare da sabai yana zantar da su sai wani balaraban ƙauye ya shigo ya zo ce ya rasulullah ya katse musu karatu matasa'a tambaya nake ya rasulullah washe ne tashin alkiyama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fama ba ya ci gaba da karatunsa bai saurare shi ba saboda ka sai sabai suke tattauna suke wasu suke cewa ayyaji kawai baya son tambayan ne wasu ka ce a'a bai ji shi bane can sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kammala abin da zai kammala sai ya ce aina sa'il ina mai tambaya an sa'a game da tashin alkiyama sai ya ce ha ana ya rasulullah ga nan ya manzon Allah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idza buyi'atul amanatu duk lokacin da aka tozartar da amana fantadiri sa'a to ka ziyarar tashin alkiyama lokacin ta ya kusa kenan duk da haka bai gamsu ba sai ya taimake mu ya agaje mu ya ƙara ƙoƙarin fito mana da abin fili don mu fahimta sai ce ya rasulallah me kake nufi da tozartar da amana sai annabi ya fito da abin sarahatan sai ce idza wusidal amru ila ghairi ahlihi duk lokacin da aka ɗauki al'amarin shugabanci aka ba da shi ga wanda bai cancance shi ba ya ce to wallahi tashin alƙiyama ya kusa gashi na ka jira shi idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'a duk lokacin da aka jingina al'amari aka ɗauke shi aka ba da shi ga wanda bai cancance shi ba to ka je ka jira dab ake da tashin alkiyama uwa kowa ya ba kansa amsa yanzu ya muke ciki e kaga alkiyama tana kan kwana kenan alkiyama tana kan kwana kenan Allah madaukakin sarki ba mu ciya lafiya to cin amana ne mutum ya zaɓi wanda bai kamata ba ya kai dan uwana mai albarka ka sani cewa wannan ƙuri'a da kake gani zaka dangwala wa mutum kamar tana alamta kamar tana wakiltar shaida ne da zaka ba mutum tana wakiltar tsarkake mutum da zaka yi tana wakiltar ɗaukar amana ka bashi ka dangwala masa ƙuri'a kamar a kai ka wajen alƙali ne kai shaida akan mutum ka san girman shaida ko a gaban Allah maɗaukakin sarki kamar abin da kake cewa na shaida wani mutumin kirki ne na yarda wani tsarkakakke ne na ba shi amanar kaina da ta iyalina da ta ‘ya'yana da ta sauran al'umma musulmi yan uwana duk na ba shi amana kamar abin da kai kenan ka san ko girman shaida a wajen Allah maɗaukakin sarki kunu qawwamina lillahi bil qist shuhada haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ku kasance tsayayyu wajen bada shaida a gaban Allah maɗaukakin sarki saboda haka duk wanda ya ɗauki ƙuri'a sai dangwala wani wallahi ya ci amana kuma wannan wannan da bai cancanta ba ya ci amana kuma ya sani wannan amanar tasa sai Allah maɗaukakin sarki ya tuhume shi ranar tashin alkiyama so da duk wanda zaka zaɓa ka zaɓe shi kana sanin cewa ya cancanta ko bai cancanta ba yan uwana masu albarka mu sani cewa su kansu wanda jam'iyyu suka fito da su a matsayin wanda za a zaɓa sawawun a mataki na sama ko a mataki na ƙasa su yi tunani su sani cewa wannan mukamin da za a zaɓe su a kai wallahi taklifi ne ba ta sharifi ba nauyi ne ba mutunta ko ba wai girma ba ne da wani matsayi na musamman nauyi ne da yawa daga cikin shugabanni suna rigima suna tsafi ana kisan kai ana kaza don a samu wannan mukamin yan uwana kowa ya tambayi kansa idan da a ce wannan mukamin idan aka shiga wahala ake sha mutum ramewa yake kafin ya hau kafin ya sauka ya zabge abin da yake da shi ya ɗauka ya al'umma aiki da shi idan ya hau da kaza abin da zai sauka da shi ya ragu za a riga irin wannan abu amsa shine ba za a yi ba amma me yasa ake rigima me yasa ake faɗa me yasa ake zuwa kotu me yasa ake zuwa dan bokaye me yasa duk lokacin da zaɓe ya kusanto za ga bokaye kasuwar su tara ƙaraci me dalili saboda duniya ake samu kaga wannan ya tashi daga abin da ake kira shugabanci ya tashi gaba ɗaya don shugabanci wallahi mas'uliya ce taklifi ne nauyi ne mai girma da ka ɗauka ka ɗora wa kanka ba abin samun duniya ba ne amma yin saboda abin ya riga ya juye duniyar ita ake samu to shi sa kaga kowa yana nema kuma ta kowane irin hali zai iya faɗa da kowa ya ɓata da kowa akan wannan shugabanci yan uwana masu albarka lallai ne duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama to kada ya manta da wanda suka bi dare suka bi rana suka je suka zaɓe shi kada ya manta da irin wahalar da suka sha kada ya manta da mataye da suke cikin gidajensu wanda mu musulmi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce da mataye mu wa karna fi buyutukunna ku zauna a cikin gidajen ku yi biyayyar aure amma saboda a bashi dama muna mai kyakkyawan zato muka fito da su muka ce ku je ku zaɓe shi suka bi layi suka sha rana ƙura tana dukan su wani lokaci a zo a tayar a tayar da rigima wani lokaci ma 'yan sanda su zo su buga tiya gas wasu su jikkata wasu su ciyo duk dan a baka dama amma lokacin da ka samu dama ka ɗare wannan kujerar ka juya musu baya kai ne ziyara nan kai ne taro can kai ne za ka ga waɗannan babu ruwanka da su wanda ka rinka bi masallatai da majalisu da gurare yanzu babu wanda isa ya ganka a cikinsu ba wanda isa ya ganka in za a ganka sai abu yan protocol sai an yi kaza sai an yi kaza kana ba ka ba mutum lokaci ka canza haka da sauransu kai ne fikarin zuwa har inda yake kana neman sa kana cewa a taimaka muku to wannan cin amana ne yan uwa yan uwa na masu albarka zan rufe mana da kissar Umar dan Abdul Aziz Allah Allah madaukakin sarki masa rahama Al Khalifatu Rashid wata rana matarsa mai suna Fatima ta shiga inda yake zaune yayi sallah ta tarar da shi ya dora hannunsa haka akan kuncinsa hawaye ne kawai suke ta kwarara daga idanun sun jika gemunsa sharkaf yana ta kuka ta tambaye shi ta ce me ya faru amiral mu'minina shugaban kai ne shugaban kasa amir al-mu'minin a lokacin shi ba ma irin ta yanzu bace a ce iya Najeriya ne a'a duk wani musulmi a duniya a lokacin shine shugabansa duk wani musulmi a lokacin shine shugabansa amma kuka yake ta ce me yake faruwa ya ce mata abin da yake faruwa shine an rataya min al'amuran al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkanin su yanzu gaba ɗayan su haƙƙin su yana wuya na gaba ɗayan su yace jajayen su da baƙaƙen su fararen su dukkanin su karami da babban mace da namiji dukkanin su haƙƙin su yana kaina yace to sai nake tunanin irin talakawa wanda suke cikin yunwa talaka nawa ne yake kwana da yunwa da mara lafiya da aka tozartar da su ba su da kuɗin magani ba su san inda su je samu asibiti ba da irin masu jihadi wanda suka tafi suna ƙoƙarin kare addinin Allah ina tuna irin waɗannan ya ce da tsofaffi wanda sun tsufa ƙarfinsu ya ƙare sun ƙarar da shi wajen taimakon al'umma ko taimakon addinin musulunci ya ce to irin waɗannan nake tunawa da makamantansu suna nan kuma a kowanne angil daga cikin ƙasa gaba ɗaya ko a duniya gaba ɗaya suna nan ya ce to fa'alimtu sai na san cewa anna rabbi sai yas'aluni anhum yawmal qiyamati ya ce na san cewa Allah maɗaukakin sarki sai ya min tambaya akan sanar tashin alƙiyama ‘yan uwa wallahi sai an tambaya wallahi sai an tambaya ya ce ba shine tashin hankalin ba wanda zai tsaya a gaban Allah ya kare musu haƙƙinsa kuma lauyansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tashin hankalin wanda zai wakilci al'ummarsa ya kwato musu haƙƙinsu a gaban Allah maɗaukakin sarki idan ka zalunce su shine annabinsu masoyinsu ya ce to ina tunanin idan ban yi abin da ya kamata ba mai da me zan tsaya in tunkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban Allah Allah subhanahu wata'ala zai yi hukunci wanda kuma yake kokarin kwatar haƙƙi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kake gani zai fara yan uwa ya ce to wannan ne na kasa mallaka kaina nake zubar da hawaye don uwana mai albarka ka sani cewa kana fama muna fama kowa yana fama da abubuwa kala-kala hanyoyinmu da muke bi daga wannan gari mu je wannan gari mu kwadago mu je ziyara sun lalace babu tsaro babu aminci ana kama mutum a yi farashinsa ana kama mutum a kashe shi ana kama mace a yi mata faɗi ana kama namiji a yi luwaɗi da shi asibitinmu ya lalace ba magani ba gurin kwanciya mai kyau ba kaza babu ilimin ya lalace komai nama a lalace yake ta wannan wata dama ce da Allah maɗaukakin sarki ya bamu yanzu wanda za mu iya canza wancan abin da muke ciki da hannunmu to a hirɗinmu wallahi mu koma gidan jiya mu sa san zuciya saboda ni za a bani wani abu ina ma za mu waye ina ma za mu gane cewa ina da jam'iyya ta ba fita ne ba amma wallahi idan na ga wanda bai cancanta ba dan jam'iyyar ta wallahi ba zan zabe shi ba ina ma za mu gane wannan ina ma za mu fahimci haka wani na tabbatar mutumin kirki ne ne mai kyakkyawan zato in je in zabe shi ko ba dan jam'iyya ta bane kuɗin da aka baka me yake maka nawa aka baka me kuma ya maka ka sai da ‘yancinka da na ‘ya'yanka da na mutanenka kowa da kowa ‘yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ganin daidai ya ba mu ikon aikata shi Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa mana shugabanni na gani muna kai kukanmu ga Allah maɗaukakin sarki ya ubangiji mu masu rauni ne ya ubangiji mu masu saɓo ne ba mu da abin bautawa wanda ya cancanta sai kai ya ubangiji ba mu da abin kai kuka zuwa gare shi sai kai ya ubangiji Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki Allah ba mu da dabara ba mu da tsimi sai naka ya ubangiji Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni na gari idan ka ba su ya ubangiji kai riko da hannunsu Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka ba su mashawarta na gari Allah ka ba su mashawarta na gari wanda za su taimake su idan sun yi daidai su dora su aka idan sun yi kuskure su gaya musu ya ubangiji mu kuma talakawa Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya idan sun kasance haka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا